نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زم تقبل كراتوني أتكمون لتافينا من البركة أحكام الجنائز وبدعها وندا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ولفا الله يجزيك أمالا جراما a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen matsala ta ɗari da biyar yau kuma za mu tashi farkon matsala ta ɗari da shida insha Allah ta'ala a kafin mu fara karatu kamar yadda ne alƙawari zai cewa tambaya da ne cewa a menene shahid da mutaba'a wanda na ce a je a rubuto to mutum biyu aka samu suka rubutu kamar yadda na faɗa jiya kuma na duba na ga kowane daga cikinsu ya yi ƙwaƙwari ƙwarai da gaske alhamdulillah kusan duk sun yi daidai to sai dai dole za ka samu ɗaya fi a mai da hankali da kawo abubuwan da aka bukata sama da ɗaya to wanda dai ya samu ja'izar da na alkawari shine aminu sabiu ahmad aminu sabi ahmad idan yana kusa sai zai karbi abin da ne masa alkawar to gashi littafi ne na hikmatun min tarikh min bayni wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila maqtal al-husaini radiyallahu anhu sanat 61 hijriya ma'ana littafi ne da yake bayani akan wani bangare daga cikin tarihi ya gutsuro zai kawo maka wanda yake bayani tun daga mutuwar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi har zuwa kashe sayyidina husaini a shekara ta 61 bayan hijira littafi ne da yake da fa'ida kwarai da gaske wannan littafi yana da bukatar kowanne ɗaya daga cikin mai siye shi aje shi a gidansa saboda littafi ne da ya kunshi duk wani abubuwa da aka kawo aka gurɓata tarihi ake zagin manyan bayan Allah da shi insha Allah ta'ala zaka samu waraka a cikin sa ka gan shi da dan karimi amma littafi ne mai amfani kwarai da gaske ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai siya don ya aje shi insha Allah ta'ala za a samu lokaci za a karanta shi a wannan masallaci namu mai albarka gashi Allah ya saka maka da alkhairi shi ma mutumin na biyun shi ma insha Allah ta'ala ba za a bar shi haka ba za a bar shi haka ba shi ma ya kokari kware da gaske ga wasu CD guda biyu a nuna na farko takensa shine duk na Hausa ne na gane addinin gaskiya tsakanin addinin musulunci da kirista wasu fastoci ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su a cikin sa da wani profesa suka yi bayani akan abubuwan da suka fahimta a addinin su na kiristanci da suka baro da kuma sabon addinin da suka runguma na musulunci na biyu kuma ba zata sunan shi shi ma dai daga fasto ya fasto ne musulunta kuma ya irin waɗannan bayanai da kuma shi wancan profesa saboda haka za su za su amfani kwarai da gaske na biyun da ya ba suna amma ina ji wanda take ne ka kawo ko to bismillah Allah saka maka alheri za mu cigaba da karatu insha Allah ta'ala mala yace wa yustahabbu liman inda al-qabri an yahsuwa min at-turab thalatha hasawatin bi yadayhi jami'an ba'da al-faragh min sadd al-lahdi li hadith abi hurairah radiyallahu anhu mala yace wa yustahabbu mustahabbi ne ana so liman inda al-qabri ga wanda yake a wajen kabari kada a manta da mun yi bayani yadda ake sa mutum aka bari ya ake sa shi ina yake kallo me ake faɗa don mun yi bayani to ana so bayan an gama sanya mutum a cikin kabari tsaf wanda yake wajen kabarin ay yahsuwa min at-turabi thalatha hafawati bi yadayhi jami'an ya sanya hannayensa gaba ɗaya haka ya tura ƙasa sau ɗaya ya ƙara tura ƙasa sau biyu ya ƙara tura ƙasa sau uku sai ya bashi sai a samu wani shi ma sai ya zo sai ya tura sau ɗaya sau biyu sau uku ina fata an fahimta wannan abin da na gaya muku malaycin mustahabi ne ana son haka idan gaba ɗaya an gama banna mutum a cikin kabari an toshe ita yar karamar wadda ake ci mata uwar an sanya mutum an sa tufa ne kamar yadda muka sani yanzu to saura me saura uwar ko to yadda za a yi sai a samu wani sai zai sanya hannunsa guda daya guda biyu gaba daya sai turo kasa sau daya sai ƙara turowa sau biyu sai ƙara turowa sau uku sai ba sai matsa wani ma shi ma sai zai turo haka sai an gama binne kabarin gaba daya ina fata an fahimta idan aka haka mustabi ne saboda aikin da zamu karanta daga annabi kira da aminci su tabbata a gare shi malai ce ba'ad al-farag min saddil lahadi bayan an gama toshe shi dan karamin ma'ana uwar kenan bayan an gama toshe ta to a lokacin ake buƙatar ayi wannan aiki li hadisi abi hurairata saboda hadisin abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi salla ala jinazati yayi salla akan wata gawa thumma atal mayyita sannan sai annabi tsira da amincin su tabbata a gare shi yaje wajen mamacin kabarin nasa fa hafa alaihi min qibali ra'sihi thalathan annabi tsira da amincin su tabbata a gare shi ya turo ƙasa ta bangaren kansa sau uku annabi tsira da amincin su tabbata a gare shi dai haka sai ya kauce shi yayi nasa kenan wani ma ya zo wani ma ya zo da haka har a gama ciki kabarin gaba daya wannan hadisi akhrajahu ibnu maja bi isnadin qala an-nawawi ibn maja ya fitar da shi da wani isnadi wanda imam an-nawawi yace game da isnadin jayyid isnadi ne mai kyau lakin qala al-hafiz sai dai al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi kuma yace zahiruhu sihha zahirin hadisin ya inganta ثم ذكر أنه معلول bi anna anati ba'd ruwatihi sannan kuma daga baya sai an bace cewa hadisin fa yana da illa ta fuskar an ana da aka samu an samu an an a cikin sa ma'ana akwai tadlisi kenan a cikin hadisin ko kama bayyantu fi ta'liqat al-ziyad malai ce kamar yadda na bayyana hakan a cikin littafi na mai suna at-ta'liqat al-ziyad lakin lakin al-hadith qawiyyun bima lahu min ash-shawahid kuma malai ce sai dai hadisin fa kada ka dauka bai inganta ba hadisi ne ingantacce saboda yana da shawahid da suke goya masa baya wajen karfafa shi wa qad zakara al-hafiz fi talkhis al-habir shi kansa ibn hajar al-asqalani ya ambace su a cikin littafin sa misnat al-khis al-habir bayan ya koro cewa yana da illa kuma falyuraji'ha man sha'a malai ce to duk mai bukatar ya ga waɗancan shawahid din sai kuma wancan littafi na talkhis na talkhis al-habir sai ya duba ثم تبي ثم تبين لي albani ya ce sai kuma daga baya bayan bincike ya bincike sai na gano cewa annal i'lal al mushar ilayhi ghayru qadih ghayru qadih cewa waccan illar da ibn hajar ya ishara zuwa gare ta cewa hadisi yana da illa da an ana yace illa ce da ba ta cutar da hadisin ba ba za ta yi suka akan ingancin hadisin ba abinda da yake so ya faɗa shine hadisi ne ingantacce ba shi da wani masuka akan sa yace kama haqqaqtuhu fil irwa yace kamar yadda na kawo magana filla filla a cikin littafi na mai suna irwa'ul ghali abinda dai malai ke so nuna mana a wannan matsala da makaranta shine mustahabi ne idan an binne mutum a cikin kabari da hannu a samu mutane ɗaya bayan ɗaya kowane rinka tura su uku ya matsa idan ba a haka ba kamar yadda muke aka samu tebur aka zuba babu kuma yayi amma idan aka wancan idan aka yi wancan aiki tunda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yayi shi za a samu ladan mai mustahabbanci ina fata an gane abinda malai ke so ke mu zuwa gare shi kenan masu littafi sai su kuma a ƙasa mala ya sa lamba ya ce an masu tishbabu ba abin mutu akhiri na minal fuqaha an ya ƙula fil hafiyatin ula amma abinda wani sashi daga cikin malaman da suka zo daga baya baya in ka ji an ce almutu akhiruna to su ne malaman da suka zo daga baya baya bayan ƙarni na uku zuwa zuwa ƙasa da ƙarni na uku zuwa ƙasa sai a ce musu to almutu akhiruna wanda suka zo daga baya baya wasu daga cikin su suka ce mustahabbi ne mutum ya faɗa a lokacin da zai tura ƙasa ta farko muka ce sanar mutum zai tura ƙasa sau uku to suka ce idan mutum ya tura ta farko mustabi ne ce min haka laƙanaku wa fi saniya idan zai tura ta biyu sai ce wa fi hannu idukum wa fi salisa idan zai tura ta uku sai ce wa min hannu kurijikum taratan ukra suna fata fahimta wasu daga cikin malaman da suka zo daga baya suka ce haka mustabi ne ma'ana min haka laƙanaku daga cikin ƙasar na fa muka halice ku ya ku yan adam wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu mai da ku gashi nan za a sa mutum a ciki a mai da shi cikin ta ba haka bane wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta zamu ƙara fitar da ku wani karan na daban idan aka busa ta bi kenan kowa zai fito daga cikin ƙasa ina fata an fahimta to suka ce wa mustabi ne mutum ya faɗa haka to malai ce wannan magana tasu fala asala la- fala asala lahu fi shay'in min al-ahadith allati asharna ilaiha fil a'la malai ce ba su da wani asali gaba daya a cikin hadisin da muka kawo maka ishara zuwa gare su a sama wa amma qaulun nawawi amma abinda imamun nawawi ya faɗa yace wa qad yastadillu lahu وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال yace za a iya kafa hujja wajen mustahabbancin faɗin wannan da hadisin abu umama yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi mai hadisin yace lamma wubi'at ummu kulthum bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil qabr lokacin da aka sanya yar gidan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi mai suna ummu kulthum mata sayyidina usman kenan ko lokacin da aka sanya ta a cikin kabari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra haka hadisin yazo amma sai imam an-nawawi shi da kansa bayan ya kawo hadisin sai yace rawal imam ahmad min riwayat abdullahi bin zahri an ali bin zaid bin jud'an anil qasim ya kawo sunayen mutanen nan guda uku sai yace wa salafihim wa salafatuhum waɗannan mutanen guda uku dukkaninsu bu'afa'un dukkaninsu masu rauni ne hadisin bai inganta ba suna fata an fahimta to kun ga ta za a yi aiki da hadisin da bai inganta ba yawwa sai malam ce lakin wannan magana ce babu nauyi ce barkatu kuma abin da ya ce daga baya sai ce lakin yusta'nasu bi ahadithul fada'il wa in kana da'ifatul isnad sai ce sai dai kuma ai su hadisan falala da suke nuna cewa idan kai kaza idan ka aikata aiki kaza zaka samu falala kaza akan iya ɗebe kewa da su shine isti'nasi an gane akan iya ɗebe kewa da su a abin da yake na falala misali abin da ake nufi na falala shine hadisul hadisul targhib wa tarhib idan ka aikata aiki kaza zaka samu lada kaza idan baka aiki idan baka aiki idan baka aikata aiki kaza ba za a za a yi maka azaba kaza kun ga irin wannan ba abu ne da suke nuna umarni ko hani ba ina fata an fahimta ba abu ne da suke shar'anta wani abu ba abu ne da suke karfafa abu kawai cewa idan ka aikata abu kaza zaka samu abu kaza yace to za a iya kafa hujja da su a cikin irin wannan hadisi inji imamu nawawi wa hadha minha sai yace wannan hadisi shi ma yana cikin su wallahu a'lam Allah ne mafi sani wannan magana imamu nawawi to a nan wajen ya kamata in dan muku ishara zuwa ga wani abu kadan a abin da ya kamata ku fahimta shine duk hadisin da aka ce hadisi ne ba'ifi da yawa daga cikin mu suna ji ana cewa hadisi ne ba ifi ba ifi to me ake nufi da hadisi da ifi hadisi da ifi da hadisin daga an ce hadisi ne ba ifi to asali fa bai inganta jingina wannan magana zuwa ga annabi ne kira da aminci tabbata a gare shi an gane ba wai fa ana nufi annabi ne faɗi magana ba a ce ba ifi ya ce a'udhu billahi ina fata an gane hadisin ne a hanyar da ya zo an samu tasgaro maybe akwai wani makareci a ciki ko akwai wani wanda ba shi da hadda idan aka masa magana zai iya juya abin ya faɗa ba abin da annabi ya faɗa ba to sai a ce ba za a karɓa ba saboda me addini ne shari'a ce ba za mu ba za mu yi wa Allah madaukakin sarki bauta akan abin da ba mu da tabbas akan sa ba ina fata an fahimta to in ka ji an ce hadisi da ba'ifi asali hadisin bai inganta jingina shi bane zuwa ga annabi kira da aminci su tabbata a gare shi to sai malamai suke sabani cewa idan aka samu hadisi aka samu hadisi da ba'ifi me hukuncin sa to duk malamai sun haɗa akan cewa ba za a yi aiki da hadisi ba ifi ba mutlaqat ba za a yi aiki da hadisi ba ifi ba to sai da inda malamai suka dan sha bamban cewa akwai hadisan falala irin hadisan da suke masu kawo wasu abubuwa na romo haka to wasu daga cikin malamai suka dan sun yi dan sun yi rangwame akan cewa za a iya aiki da hadisi da ifi akai amma shi ma ba da malamai ne suka yarda wasu daga cikin malamai suka ce ba su yarda ba wasu suka ce za a iya amma su ma sai suka sanya sharaɗai bari ku ji sharaɗan da suka sanya a ciki daga cikin sharaɗan suka ce an ya kuna zalika min fada'ilil amal dole ne duk hadisin da za yi aiki da shi ba ifi ya kasance ya zo ne a cikin ayyukan da yake nuna falala kada ka zo kada ka faɗa wani wani aiki na shari'a ka ce manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce aikata abu kaza alhali hadisin ba ifi ba za ta yi ba hadisin da suke na fada'ilil amal shine kamar ka ce wanda ya yi tasbihi guda ɗari a rana za a ba shi lada dubu za a kankare masa zanibi dubu an fahimta kun ga wannan me yake kwaɗaitawa yake an fahimta ko kuma ka ce wanda duk ya bar sallah a cikin jam'i yana sane za a kona shi a cikin wata irin wuta mai kaza da kaza da kaza hadisin ba'ifi ne ina fatan fahimta to wannan kun ga me ake tsoratarwa ake to wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi ko da hadisi da ifi ne a kawo irin waɗannan a kawo shi domin kafa hujja akan irin waɗannan matsaloli kamar yadda na ga muku shi ma wasu daga cikin malamai ba su yarda ba shar'i na biyu suka ce ayyakuna al'amalu mundarijan tahta aslin ma'amulin bihi ya kasance aikin da za a yi da wannan hadisi ba inki ya kasance yana da wani asali wanda dama can akwai shi a cikin shari'ar musulunci misali shi ne sallar walha ba tana da asali a cikin addinin musulunci ba misali sallar walha ai kowa san tana da asali a cikin addinin musulunci ko akwai hadisi da suka tabbatar da ita to sai ka kawo wani hadisi ba inki wanda bai inganta ba sai ka ƙara bunƙasa ta ka ƙara fito da darajarta ai duk wanda ya sallar walha Allah subhanahu wataala zai sanya shi a cikin aljanna mai koramu kaza mai ya'yan itatuwa kaza za a bashi matan aljanna kaza da sauransu hadisin bai inganta ba to amma kaga asalin sallar halata tana da me tana da asali a cikin shari'a ina fata an fahimta bai halatta ka kirkiro abin da asali babu shi baka yanzu misali ka ce duk wanda ya sallah raka'a biyu a lokaci kaza za a bashi lada kaza wanda babu wani babu wata sallah da ta tabbata daga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ana yi a wannan lokacin to wannan wannan ba za ta yi ba Allah ya sa an fahimta yawwa abu na uku suka ce Allah ya kuna alhadith shadidu ba'af kada hadisin kuma ya kasance mai tsananin rauni ne shar'i na uku kenan ko da ya kasance ba'ifin ne to amma fa ba'ifi kala kala ne akwai ba'ifin da yake raunin sa ya kai rauni wanda baya ɗauruwa misali a ce hadisi munkari ne ba da hadisin da aka ce masa munkari ne ba ka kawo shi ba sai za ka yi hadisin da yake da dan layin alhik za ka mai dan sauki sauki haka shi za ka kawo kai irin wannan hujja da shi amma da hadisin da yake sharif ba afi ne ba za ka hujja da shi akan abin da yake na faba'il amma din ba shi kansa na hudu kuma suka ce dole ne ka kudirce lokacin da kake faɗan maganar ba daga annabi ka ji ba ina ba ta fahimta dole ne ka kudirce a cikin zuciya ka cewa ba daga annabi ka ji maganar ba sannan kuma kada ka ce annabi ya ce sai dai ka ce haka aka faɗa an rawaito a hadisi an ce kaza da kaza da kaza ina fata an fahimta to kun ga wannan shar'an da aka sa aka kayyade aiki da hadisi da ifi ko faɗansa abu ne da zai maka cewa asali ma gwanda ka bar shi ne abin da a bar shi kawai shi ne abin da so da haka a ce abin da ya sana kawo mana wannan shi ne abin ne da yake da muhimmanci mu fahimce shi saboda na taɓa ji wani yana cewa ai malamai sun haɗa kan cewa za a iya aiki da hadisi da ifi to kun ga wannan magana ce gaskiya ba ta ba ta ilimi ba ko ka ba magana ce ta ilimi ba abu su da ifi ba za a aiki da shi ba kwata-kwata sai idan ya kasance ya cika ɗaya daga shari'an da muka cika dukkan hadisin da ba dan wannan aka kawo shi ba to ba za a aiki da shi ba ina fata an fahimta to bari mu karanta abin da malai faɗa kun ji imamun nawawi ya ce ai hadisin da suke na fada'il za a iya ɗebe kewa da shi a cikin matsalolin da suke na me na fada'il al'amal ko fit targhib wa tarhib sai ce shi ma wannan hadisin yana cikin su amma mu duba hadisin da kyau za mu ga yana cikin at-targhib wa tarhib kuwa hadisin fa abin da ya ce shi ne lokacin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya sanya yarsa a cikin kabari ya tura ƙasa ya ce min ha khalaqnakum a cikin wannan hadisin akwai wata falala an fahimta akwai wata falala a cikin wannan hadisin babu to kuma ba hadisin targhib bane kenan ba hadisin targhib bane hadisin da yake shar'anta wani abu haka ne shar'anta wani aiki yake cewa idan ka zo bin da mamaci kai abu kaza alal kalla mafi karancin abin da ka ce ka ce mustahabbi to duk abin da ake musabi yana buƙatar dalili ingantacce wanda babu rauni a cikin to shine raddin da mala albani zai yi wa imamun nawawi a ƙasa yace al-awwal fal jawabu alaihi min wujuhi amsa da za a ba imamun nawawi za a bashi za a bashi ita ne ta fuskoki kamar haka yace al-awwal ta farko annal haditha wannan hadisin da makaranta yanzu mara mara ingancin nan ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا ولو صح سنده yace dan makalle shi da kyau za mu ga ai tafsilin ma da aka kawo cewa idan ka tura ƙasa ta farko ka ce me min ha khalaqnakum ta bi ka ce me wa fiha nu'idukum ta uka ce me wa minna nukhrijukum taratan ukhra a cikin hadisin akwai wannan a cikin hadisin akwai wannan babu me hadisin yace kawai da annabi sai ta a cikin kabari yace min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum gaba daya amma ko sai suka tafsiri cewa ta farko za ka yi kaza annabi ba a ce a ta farko ko ta biyu ko ta uku ya faɗa ba kawai aka ya faɗa to ana ka saman tafsilin an fahimta kuwa da kuma abu na farko kenan ko da hadisi ma a ce ya inganta ta wannan tafsirin bai inganta ba a ce ta farko ne aka ce kaza ta biyu ka ce kaza ta uku ce kaza wannan bai inganta ba sani afsani fuska ta biyu da zamu juyar da wata magana ta imamu nawawi ita ce anna tafsil al-mazkur lam yathbut fi shar'i annahu min fada'il al-a'mal cewa wannan rarrabe magana wannan rarrabe aikin da aka yi cewa ta farko zaka ce kaza ta biyu zaka ce kaza ta uku zaka ce kaza mala yace bai inganta ba a shar'ance cewa yana cikin ayyuka na falala bai inganta ba kamar yadda na faɗa yanzu hatta yuqalu bare ma mai faɗa ya faɗa ya ce yu'malu bi hadha al-hadith li'annahu fi fada'il al-a'mal ai za a yi aiki da shi saboda yana cikin ayyuka na falala babu wani abu da yake na falala a cikinsa bal inna tadwiz al-amal bihi malai ce bar ma kokarin halatta aiki da wannan hadisi ma'anahu abin da yake nufi isbatu mashru'iyyati amalin bi hadithin da'ifi ana so a shar'anta wani aiki ne da hadisin da yake da ifi لا يجوز وذلك لا يجوز ما يتمنى هو بإنجنت بهالتا لأن المشروعية أقل درجاتها الاستباب سودا شرعا أبو ما في كرنسن أبن دا أكي كاوا أما شرعا أبو شيني أبو كذا مستهدي كما يدى مزومي وهو حكم من من الأحكام الخمسة wanda ita shi kuma sabi yana ɗaya daga cikin kunce kunce guda biyar na shari'a akwai abin da abin da ake ce musu al-ahkamu shar'iyya al-ahkamu shar'iyya guda biyar ne na farko akwai wajibi akwai mustahabbi akwai haramun akwai makruhi sannan kuma akwai mai ja'iz ko ka ce masa halal ina fatan fahimta to kaga shi wajibi shine mafi darajar abinda shari'a ta shar'anta abu da shi mustahabi kuma shine mafi karancin sa haramun shine mafi girma abinda shari'a ta haramta abu da shi makruhi kuma shine mai mafi karancinsa Allah ta an fahimta to kaga mafi karancin abin da yaka kawo a cikin shari'a kace shari'a ta ce kai abu kaza to mafi karancinsa kace mustahabi ne ko da baka ji wajibi bane an fahimta to idan wannan aka ce mustahabi ne kaga an shar'anta wani abu ke na shari'a da shi wanda kuma hadisin da'ifi ne bai inganta ba kaga ma ce wannan abu ne ba da yake ba mai karɓa ba a cikin a ka'ida ta malaman usul fiqh malai ce allati la tasbutu illa bi dalilin sahihin irin wanda bai kamata a ce an tabbatar da shi ba sai dalili da yake ingantacce malai ce wala yujidi fi dha'ifu bi ittifaqi ulama wanda babu wani agaji da hadisi dha'ifi zai bara irin wannan fagen da haɗuwar malamai gaba daya asalisu abu na uku anna al-haditha dha'ifun jiddan hadisin dha'ifi ne jiddan kun ga na ce muku a cikin sharadan karba hadisi da ifi na ce kada ya kasance mai mai rauni ne da yawa to shi wannan hadisi na makaranta yanzu yana ɗaya daga cikin irin wancan nau'i na hadisi mai rauni sosai to kuma ko da ma a ce ya inganta fadail al-amali za a aiki da shi ba za a yi ba saboda me hadisi ne mai rauni da yawa bal huwa mawdu'un fi naqd bin hibban malai ce bar ma hadisi ne na ƙarya kawai wani ne kawai yayi ya shaci faɗi rubuta shi kwata kwata ba bai inganta ba hadisi ne na ƙarya kamar da ibn hibban yake kokarin kawo warwara akan hadisi fa innahu في مسند أحمد حديثنا في مسند أحمد من طريق عبد الله بن بن زحر عن علي بن, بن يزيد يا زو تاني ودان متاني غدا بيو وهو الالهاني شي علي بن يزيد شي الالهاني وقول النووي امام النووي ده يتي علي بن زيد بن جدعان خطأ ba shi bane asalin sunansa shine Ali bin Yazid al-Alhani ba ba bin Jid'an ba li mukhalafatihi lima fil musnad qala ibn Hibban saboda asalin yadda isa da yake a cikin musnad ya saba abin da imam nawawi ya faɗa imam nawawi ibn hibban yace ubaidullah bin zahrin yarwi al-mawdu'at shi ɗaya daga cikin mutanen da suke cikin isnadin wannan hadisi mai suna ubaidullah ubaidullah bin zahar ya kasance yana rawaito hadisan ƙarya anil asbat daga manya-manyan malamai tabbatattu sai dubu wani katon malami wanda aka yarda da shi sai ya jingina masa hadisi kaza sai ce shi ya bashi labari kuma ƙarya ne bai bashi labari ina fata an fahimta yace wa idza rawa an ali bin yazid to idan kuma aka samu ya rawaito daga wajen ali dan yazid wanda shi ma mai rauni ne irin sa yace to wannan kuma yake nan asabit tsamman to kun ga wannan yazo da wani rikici babba ya rawaito daga wajen manya manyan malamai hadisin ƙarya ba a karba ba to ya kuma ya rawaito daga wajen mai rauni irin sa ina fata an fahimta kun ga raunin sai ƙara raunana kenan wa idza istama'a fi isnadi fi isnadi khabri malai ce idan aka samu waɗannan mutane sun haɗa a cikin isnadin hadisi suwaye ubaidullah wa ali bin yazid wal qasim abu abdurrahman idan aka same su a cikin isnadin hadisi lam yakun zalika al khabru illa mimma amilatu aydihim wannan hadisin ba komai bane face abinda hannun sai zo na ya rubuta kawai ba annab tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa ba ma'ana su suka zo na suka kirkire shi suka rubuta suka watso shi don mutane su aiki da shi amma babu ruwan annabi da shi inda aka same su a cikin hadisi kuma suna cikin wannan hadisi to da hadisin ba shi da inganci ko kaɗan mala ya ce fala فإذا كان أحسن فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا ما لا تشوف إذا ما في كام حديث إذا كنت وأنا حديث لشيء شيء كتير مثلا ضعيف جدا فلا يجوز العمل به حينئذ فأير وانا لوكسي بايا هلتا أي أيكي دا حديث ده كده إير وانا كما قولا واحدا زنشي قد هذا كما بينته كما بينه الحافظ ابن حجر فمد ابن حجر الأسقلاني بين هكا في تبيين العجب فيما ورد fi fadli rajab wannan wani littafi ne ibn hajar al-asqalani ya rubuta sunansa shine tabyinul ajab bayyana mamaki fi ma warada fi fadli rajab cikin abin da yazo na fallan rajab dukkanin waɗancan hadisai da ake kawo cewa a watan rajab ana yin kaza watan azumin tsofaffi kenan ana yin azumi kaza ana yin sallah iri kaza duk ya kawo su gaba ɗaya rushe su gaba ɗaya ce ko hadisi ɗaya bai inganta ba littafi ne guda ya rubuta shi dan karami haka ya sa masa suna tabyinul ajab fi ma wa raba fi fadli rajab littafi ne mai kyau da ɗalibin ilimi ya kamata ya sabe shi ya karanta shi ya yi bayani akan cewa dadisin da ya kasance wani shi ne martabarsa ba a yin amfani da shi kuta kuta malam ya ce sai mu dawo sama malam ya ce wai sannu ba'ad al-faraghi min dafnihi umurun sunna ne bayan gama binne mamaci yanzu an binne mamaci an mai da ƙasa to malam ya ce sunna ne mu kiyaye waɗannan al'amara da za su zo kamar haka ga su kamar haka al'awal na farko an yurfa alqabru anil ardi qalilan nahwa shibri shine ana so sunna ne a daga kabari daga doran kasa daga yadda kasa take a shafe to ana so shi a dan daga shi kadan gwargwadon dami daya ina fata an fahimta ba a so ya shafe da kasa ba kuma a so ya tudu da wannan bid'a ne daga cikin bid'o'i addinin musulunci ba daidai bane malai ce wala yusawwa bil ardi ba za a daidaita kabarin da ƙasa ba ta yadda idan ka gan shi za ka ce kamar babu komai a wajen ba za a yi masa haka ba malai cewa zalika liyuta mai yanzu fayusan wala yuhan malai ce za a yi haka ne saboda liyuta mai saboda a bambance kabarin fayusan sai a kare shi a kiyaye shi wala yuhanu ba za a wulakanta shi ba kaga idan ƙasa ce ko ake barinta haka wajen ya kasance kamar yadda ƙasa kake taka kafa akan ƙasa wajen haka yake to sai a zo a taka shi ma a wuce ba a sa aka kabari a wajen ba ba haka bane yawwa to amma idan aka dan daga shi fa da ka zo ka san nan wajen tudun kasan da aka bari akwai wani abu a wajen na fata fi mu to malaci idan aka masa haka sai kasance za a kokarin kare mutuncin sa tunda kabari yana da alfarma shi yasa annabi tira da aminci tabbata a gare shi yana zama akan kabari da taka kabari da haramun ne a cikin addinin musulunci ko ka zauna akan sa ko ka taka shi kaga muna yin kuskure da yawa sai ga mutum ya je makabarta za a binne mutum sai ga ya zauna akan kabari yana hutawa musamman irin kabarin da ake musu bulo a sa musu bulo a musu gini sosai sai daga an yi mutum su minti wajen zama ne kawai sai mutum ya zauna a kai to wannan wallahi haramun ne ba a zama akan kabari to manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace zai a kare shi a kiyaye shi ta yadda ba za a wulakanta shi ba li hadithi jabir radiyallahu anhu saboda hadisin jabir dan abdullahi yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ألحد له لحدا أنجنا مسا كبر اللهد ونسب عليه اللبن نصبا سنة أن كورا مسا هوجي كودوسي أكن كبر الناس أدري وزن كنسا ورفع قبره من الأرض كنغ وزن كوس أكتسي نحوا من شبر aka daga kabarin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi daga ƙasa ma'ana yadda ƙasa take a shafe to sai aka ɗago shi daga ƙasa haka nahwan min shibirin kwatankwacin ɗami ɗaya kawai bai tsayi da yawa ba kun ga annabi kira da amincin sabat a gari shi a kabarin sai kun ga idan idan da a ce akwai wanda ya kamata a ce kabarin sa an gyara shi an mai tayin an mai gida an mai kabarin wa ya kamata ya maka kabarin annabi kira da amincin sa a gari shi amma saboda sunnar ta ce ga abin da sabai suka sani da yadda suka masa kabari to da ka gaskiya yan uwa daga kabari ko yi masa siminti ko yi masa falista wallahi tallahi bid'a ne ba addinin musulunci bane bid'a ne annabi kira da abin da gare shi ya nana ha ayyu jassasa al-qabr ya hana ayo ayo kabari siminti to ga mu yanzu saboda ci gaba har tayin ake kabari har gida ake kabari shi kadai guda ai masa daki a sashi aiki wallahi wani biya saba koyar annabi kira da abin da tabbata a gare shi to waye zai shafanka a cikin kabarin mutum yana cikin kabari in ma ba mutumin kirki bane yana fama da azaba ina banka ya ce masa abin Allah ya kiyaye Allah ya kyauta wannan dai abin da nake nuna mana shine wallahi ba shari'ar musulunci ba to waye ce waye ce ma ai daki ne a cikin waye ce ai wa kabari daki daidai wannan ba daidai bane duk ba daidai bane irin wannan abubuwan wato mu yi hakuri insha Allah ta'ala idan ma ya gama kawo mana a hakamul jinais din karshen littafin abin da ya rubuta a ciki shine wa bid'ah to zai zo kawo mana bidiyo inda ake kuma wajen jinais duk zai rubuta mana wannan abubuwan sa Allah wasu rubutu su ne duk zamu zo mu ji su insha Allah ta'ala zamu zo nam abubuwa ne gaskiya da sai dai hankali yan uwa saboda mun taso mun ga ana yi galibi abin da gine yanzu kai tsaye ka zo ka kawo irin abu sai wasu sarka gani wasu bakin abubuwa ne ake zuwa da su wanda kuma asali wallahi su ne addinin musulunci su ne asali addinin musulunci saboda addinin ne ya zama bako galibi abubuwan da suke na zahiri ko rawa annabi kira da abinci su ta a gare shi idan ka kawo ta yanzu da yawa daga cikin jama'a sai a gani ai kai ne ka zo da wani sabon abu wanda kuma shine yake rubutu shekara shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ashe annabi kira da aminci su ta a gare shi rayu a kansa ashe sabon su suka rayu yanzu makabatar baki'a wasu aka binne sabon annabi kira da abinci su bata duk sana Aisha tana kwance a cikin ta yanzu a cikin mata da suke rayuwa a yanzu akwai ta kai Aisha daraja akwai ta kai da na Aisha to ka je ka kabar na Aisha akwai fanka a ciki ko su minti babu yadda yake dan dami da haka suka bar shi ka kabar manyan manyan sabon annabi kira da aminci su tabbata a gare shi sai na Usman su wane ne ka je ka kabar brothers yadda suke haka suke to ni ban ga amfani a ce idan mutum ya rasu dole sai an yi masa tayal an masa kaza an masa kaza a cikin kabari me zai kare shi da shi babban abin da mace yake bukata wallahi kuwa babu abin da yake bukata kamar kai masa addu'a ke ta masa addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe masa dukkanin mun masu kurakurai ne wannan kuskuren da muke aikata ba zai mana tasiri ba sai mun je cikin kabari to wani irin amfani za ka yi masa shine kai masa addu'a Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya sauƙaƙa masa Allah ya saka masa kabarin sa wannan kabarin da kuke gani mun karanta a baya manzon Allah tsira da aminci sai a gare shi ce wallahi a ciki yake da duhu dindin baki irin ya cikin kabari manzon Allah ya ce addu'ar da nake wasa bayana shine zai haskaka masa wannan kabarin to kai ma ka wadan uwanka addu'a dan Allah ya saka masa kabarin sa ma amma me amfani ka zo ka samu tare kuma kuma ka ce da sharhol yake a cikin gani ka bashi a tun ka kai shi gabaro tsakani da Allah rayuwar duniya daban take da rayuwar lahira alam ce mai zaman kanta rayuwar barzaku daban take da rayuwar da muke ciki a duniya kadan duniya ne idan kana jin zafi ka zo ka kunna fanka za ta amfani ka amma mutumin da yake cikin kabari a ƙasa ka duba inda ka tashi a ciki fa bayan ka tashi a cikin karamin abin da sai da ka sa tukunya duk wani waje ka toshe sannan ka mai da ƙasa saboda Allah fanka bai za ta yi maka Allah ya samu dace sai dai mu rika ƙoƙarin gyara a hankali a hankali har Allah madaukakin sarki ya sa kuma abin ya abin amma lokaci guda dai irin wannan abubuwan gyaran su da wahala gaskiya Allah ya samu dace wannan hadisi rahu ibn hibban fi sahihi wal baihaqi wa isnaduhu hasan وله شاهد عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نهو شبرا يتن ناغا كبرا النبي إلى أمن تستبت أغريشي تين سكوتو دين سبيوتي دامي ko kusa da ɗami ɗaya ba bai wuce haka ba rawabu abu dawud fil marasil imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin marasil lashi wa ayyiduhu ma sayati min an-nahy an az-ziyadati an ala turab al-kharij min al-qabr mala yace zai abinda zamu kawo a nan gaba zai karfafa hanin da aka yi na ƙara ƙasar da aka fito da ita a cikin daga cikin kabari ƙasar da aka fito da ita a cikin kabari ita ake so a mai da ita ba a so a je a kawo ta kuma daga waje daban a zo a ƙara ta an fahimta iya kasar da aka fito da a cikin kabari ta uwar da yar zai isa abin na mutum kuma a dan tada kabar mai tudu kaɗan kun san abin da ya sa saboda lokacin da aka haƙa yar ai a ciki aka sa shi ko sannan kuma an mai da tukunya an rufe to kun ga inda jikinsa ya mamaye da inda tukunyar ta mamaye ina kasar take kun ga tana waje ya isa a ce an yi mai an yi wani tudun da ita ina fata an fahimta to shine abin da malai yake nufi a nan wajen yace fa inna minal ma'lumi abu ne da yake sananne annahu cewa ya baqa ba'da dafni ala al-qabr turab alladhi ukhrij min al-lahdi zai yi saura bayan bannan mutum a cikin kabari kasar da aka fito da ita daga cikin kabari za ta yi saura a waje alladhi shaghalahu jismul mayyit wanda jikin mamaye jikin mamacin ya mamaye wajen inda jikin mamacin ya mamaye ina ƙasa wajen ina ƙasa wajen take tana waje to sai amfani da ita wajen me dago kabarin kadan daidai inda shari'a take bukata wa zalika yusawi al-qadr al-mazkur ita wannan ƙasar za ta iya daidai da inda da gwargwadon yadda aka ambata cewa kada ya wuce ɗani ɗayan nan fil hadisi taqriban a cikin hadisin daidai wa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye bayan an gama wannan mutum a cikin kabari ya kasance mun yi kabarin daidai da yadda shari'a ta faɗa kada a yi masa tubu ko iya kasance fa yan uwa ko iya ƙasar ce kada ka tara ta him tari guda da aka yi ta daidai misali aka dan baje ta shikenan ya isa Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu mu zo mu ji abu na gaba insha Allah ta'ala a sati mai zuwa sai mu dakata anan saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah subhanahu wataala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته